الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده أه؟ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da 22 ga watan zulhijja hijira na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda insha Allah ta'ala yi daidai da bakwai ga watan shidda miladiya dubu biyu da ishirin da shidda iya inganta wanda insha Allah ta'ala sai ce ana mu inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna ahkamul jana'iz wa bid'ah na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi saken karatun namu shine karatun hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na biyar ko shi ne darasinmu na biyar a cikin wannan littafi na ahkamun jana'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sannan muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsarkake zuciyoyinmu daga munafici da riya ba mu gushe ba har yanzu muna harko-harkon littafi muna harko-harkon littafi inda malam yake mana ya kusa bayanin dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi muna inda malam yake cewa cikin muqaddima ne muke har yanzu malam bayan malam ya gama mana bayanin shari'a ta Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin alkhairai da shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tanadi dangance da mutumin da ya mutu muna fahimta alkhairin da shari'a manzo Allah ta mai tanadi da kuma alkhairin da sai tanadi da dangin shi da kuma shiri da sai mishi da abubuwan da zai amfane shi har zuwa a ranar lahira kuma sai malaye muna bayani dangance da shi hali da shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai gami ga kwaikwayo na wasu al'umma wanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba na abubuwan da suke lokacin da nasu ya mutu na irin bugun jikinsu da suke ko keta kayansu ko aske kawunansu ko kuka na mutuwa da suke irin sun shiga uku sun lalace malam ya ci gaba da yi mana bayanin shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangance da ni dangance da in mutuwa ta samu mutum ya ya kamata yi ai ba mu labarin lokacin da dan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibrahim ya mutu ko lokacin da ya mutu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lallai zuciya tana cike da damuwa idaniya tana hawaye amma baki ba zai furta ba ba zai dai ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya yarda shi kenan malam ya nuna mana halaccin ya amma mutuwa babu laifi ka yi hawaye ko ka yi kuka ba irin kuka wancan ba da kuma kakka yarda saboda wani naka ya mutu ka rinka furta abubuwan da za ka husatar da Allah subhanahu wa ta'ala ko abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda bai yarda da su ba wanda kasa ma ne ba mu labarin wani sufi ko wanda ibn qayyim ya kawo a cikin littafin zabul ma'arif ya hadi khairul ibad wanda yake cewa wai da din shi ya mutu sai aka ga shi yana ta kalke cewa da dariya sai aka tambaye shi lafiya sai ya ce to wai ta ya za a yi Allah ya hukunta abu a kan shi shi kuma ya kiyarda da wannan kaddara ana fahimta sai ibn qayyim yake cewa sai wannan abin ya kawo wasu maganganu tsakanin malumai kan cewa gashi shi wancan arifi a ana cewa masanin Allah gashi dan shi ya mutu kuma yana kuka a da babban malami ibnu taymiya rahmatullahi alaihi abin ya zo gare shi yake babu shakka shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta shi shari'ar kowa kowa ne shi yace sai ya za a yi manzon Allah dan shi ya mutu yana hawaye yana yin zuciya tana cike da damuwa kai ɗanka ya mutu ka rinka ƙalƙacewa da dariya wai ka ce neman gamsar da Allah ɗin. Ba sai mun fahimta ba. Kenan shirya maza Allah ita ce daidai ba ta wannan ba. Sai ke cewa sai dai shi zuciya shi ta yi kunci ne ya kasa haɗa abubuwa guda biyu wanda manzon Allah ya haɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kenan ya tsarka kan layi. Ba laifi in mutuwa ta samu mutum zai iya kuka ya yi hawaye kamar yadda ya faru da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabi da tausayi da jin kai irin nashi na ya rasa dan shi ha kenan sai malam yace to yana daga cikin abubuwan da yasa al'umma suka tsinci ha suka tsinci kansu a cikin wannan halin shine malam ya fara mana bayani sai yace walam ma kana kathirun min an-nas al-yawma ba'idin kull kull al-bu'd an hadi sallallahu alaihi wa sallam fil ibadat kullaha yace yayin da yawa daga cikin mutane suka yi nisa daga shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kullal bu'di dukkan wani nisa da ka sani al'ummar yanzu sun yi sun yi shi dangance da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ibada gabaki ɗaya sai ma da yake milha na daga cikin inda al'umma suka kaurace ma suka darbe shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa al-janaiz akwai harakar janaiza in an yi mutuwa al'umma ba ruwansu da suna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga mutuwar ta zama kamar kowa yana da abin da yake so ya yi ni manzo Allah ya karantar ban shi bane ya dame mu a gidan wasu daga cikin ma masu da awon sunna ko malam yake ni ya kawo haka sai yake bi sababi insirafi ma an jira sasul saboda sun yi nisa daga karatu na ilimi wani ilimi shine ilimi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala yau in ka bincika dukkanin muna san iyan mu su yi boko ko amma kaɗan ne wanda suke da gurin iyan su zama na malamai zai wahala ka ya ce ni ina da guri ɗana ya zama na babban malama addini ne kawo gudunmuwa a cikin musulunci ko sai dai ce ina da gurin ɗana ya zama na injiniyar ko doktor ko ya zama na profesa ko malami ma a da sai mun fahimta ba to kaga duk mun kaurace ba ilimi ya addini kai kamar yadda nake ya kai yanzu ana kallon duk abin da ya raba addini shi ma kaskanci zai shafe shi ba yau biye da kake dan boko bakin da aka ganka da siffa ta addini ko turanci ka rinka yi sai an gama baki a wallahi ashe yake da ce ko ba ba haka nan bane ba wai ne ga ma kaskanci wai saboda kana da siffa ta addini la haula wala quwwata illa billah kuma musulmi ne musulmi ne zama irin wannan kallon baka ji gurin sun da yace wai da yana wa'azi ya dan turanci so ne yace a ashe wallahi malam ya waye yace wai ashe duk ayoyin nan da hadisan da muke karanta a kallon kawaya suke bin da ba waye ba to haka yan boko mutum in dai sun ganka da siffa ta addini sai wanda suke da addini daga cikin su suna kallon kawai ga wani baki daji daga ka ajiye ne har za ka ga yana ma izini to wai geman nan ka zai damun ka ko kuma haka zan bane Allah shi da mu da ni mutane sun nisa daga shari'a nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma yake wala siyama ilmul hadith yake musamman mutane sun bar karatu nan kuma yana magana da wanda suke kenan wanda suke a cikin fage na ilimi yace an bar karatun ilimi na hadisi da kuma ilimi na mi na sunna al'umma da dama shi yasa zaka gani ana ta karatu amma kusan ka ce babu tasirin karatu ta tare da mu ko kuma duk wa'azukan namu sai zama kamar gatana me yasa saboda akwai karamcin malaman hadisi a cikin al'umma wanda za ku rinka tantance irin abin da malaman suke yi sai mana shi ilimin hadisi ya kasance hadin ne kamar mai hidima ne akan dukkan ilimomi baki daya yau duk sai ka zo ka gama tafsirin ka sai malaman hadisi ya zo ya dauka ko ba haka ran bane ba sai ce wannan isnadin bai inganta ba wannan ma bai wannan sai wannan littafin a cikin ƙarya ce cika ko ba haka nan bane ba sai ka zo ka gama tsarin littafin cikin sai malama hadisi da ka ce wannan hadisin maudu'i ne wannan munkar ne haka ne ko ko to yanzu in ka dauko ai hatta harkar jana'iza duk an cika ta da hadisai ne matattu an ce a karanta mulku akan kabari an ce a yi kaza an duka za mu zuwa mu yi su karshe karshe saboda ne mutane sun bar ilimin hadisi shi kuma mai ilimin hadisi zai bayyana ma hakikanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan zai bayyana ma matsayin wannan hadisin da aka karanta aka dannata da annabi ingantacce ne ko bai inganta ba wane ne wanda ya rawaito hadisi malai yake cewa duka mutane sun kaurace ma wannan yau ka zo ka ga cikin gidajen yaran muhaddisai nawa suka haddace kai karan kanka hadisi nawa ka hadashi matarka nawa ta hadashi iyanka nawa suka hadashi babu wanda yake kuma din ne zo mu damu ba kuma in an ce ina muku ya manzo Allah mu ce ga mu ko ba haka nan bane ba yanzu nan kana iya kama layin nan tunna har zuwa kan ta ce kana sa a hiddo ma gida mutum guda da ya hadashi arba'ul hadisi kadai wallahi zai wahala ko ba haka nan bane ba to ni zai hana aika shirganiya da zai hana a yi ta hayaniya da ɓanna saboda ne ba mu karatu amma in ka bincika a cikin gidajen za a yi ma wani jariri yaro in yana turanci ka ce wa shi a kayan koko to soyayyar manzo Allah ba haka bane ba sallallahu alaihi wa alihi sallam yasa masa ya manzo Allah na gaskiya irin su Imam Ahmad bin Hanbal sai kaji an ce sun hada shi hadisi kusan miliyan guda irin su Aisha ka ji ake sun hada shi hadisai dubunna irin su Ibn Mas'ud in ga kuma kai kuma ka ce kana ta san manzo Allah sallallahu hadisin ma baka karanta ba an karanta ma kuma kana jayayya kana gardama kana tafsir ka sa tsaranka a ciki mara yace al'umma sun bar karatun ilimin hadisi da ilimi na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace wa intibaruhu ala ulumul madiyya kawai mutane sun mai da gaba kan ilimi na neman duniya ko ba haka nan ba ne ba yau haka kallani biyar har yanzu lallaba lallaba ake yi ana neman alfarma a yarda a sa ishi islamic a cikin sauran lakuloli baki daya ka san musulman ne matsala da wani kallon da yake na za a shirkajen yara ne ko ba haka nan yau a cire wancan da bai da amfani mana na yarda yana da amfani ina nufin in an haɗa shi da wani yana da amfani ne ai amfani shi yayi ƙasa ko kuma haka ba ne ba sannan ilimin nan na addini shine zai kawo gyara kan rishin tarbiyya da yara suke hama da ai ne ma sai an nemi alfarma ba ko tun da tun daga sama har ƙasa ai duk musulman ne Allah ya shirye da mu to mutane sun mai da gaba sannan ka dawo mu kuma ya muya ka dawo ya mu yanzu nawa ne suke tambaye ɗiyansu in sun dawo daga makaranta ne aka koya muku ta ƴan kaɗan nawa ma ne suka damu ɗiyansu wace makaranta suke mafi yawanci uwaye mata ne suka damu da su yi makaranta ha shi yasa ka je ka ga duk inda makarantu suke inda na yara ne mafi yawanci za ka ga mata ne ke zawa maza ba su da lokaci amma lakon shi ke zuwa shi ke zuba kudaden shi me yasa saboda yana kallon karatun ba wani abu bane mai muhimmanci da zai tashi ya bata lokaci a kan shi babu abin ne kuma mu ke faɗa mu nuna na yaranmu wannan karatun na addini bai da kima tun da safe ka shirya yaranka a mai wanka a mai ƙunilafin ya rai da lafiya ko ba haka nan bane ba a sashi cikin mota ko moto ko a daidaita an mai wanka an sa mai kaya masu kyau a kai shi na kwan ɗan isan kana yi ya je ya ga baban shi ko wanda baban shi ya aiko yana jira ya zo ya ɗauke shi ya mai shi gida haka ne yana zawa bayan ya huta an kira mai rukututar shi zai zawa ya duba abin da aka koya mai na kwal ya iya ko bai iya ba makaranta ha in yara yaro karami ne shi ne zai tada uwa ko uba baban mamma yau ana makaranta ko ba haka nan bane ba ka kalla kayan da irin yara suke tahowa tare da su makaranta tana kallo wasu uwaye ma ba su ma san yaran sun taho makaranta ba sannan in zai zuwa makarantar nan shi ya tada ku yake muku zai yi makaranta ko shi zai muku kuka yayi reta amma lakul ku kuke fada kuke shiryawa ku kai shi amma makaranta shi ke kawo kanshi sannan kuna bashi kuɗin da ba ku bashi a makaranta in zai tahowa kuna bashi wanda suka yi alfal ni kuke nuna ma yaro muhimmancin wannan ko ba haka nan bane ba yaro yana tsaka karatun addini ta ce aje dauko kayan ka kai ne ko aje maza aje ka mushanka ya gane yana da dake fita nan kuma uwar da uban ba saba tambaye shi ba me aka koya mishi balle a nemo mai rubutu tara a gida to ni kuke nuna mai yara ba mu bane muke yaka addinin mu da kanmu ko ko ba haka nan bane ba sannan kun bar masu addinin yau mun koma cikin al'umma mu duk wanda aka ce gashi ta mai addini ne ana mushi kallon duk ilimin da yake da na boko ba kauye ne ko kuma haka na mane ba ta ya za a ke fatan an ke zama na malami yau mun kalla duk inda ka ga masu addinin mu kallon da ake musu maciyata ne ko mota aka ga malami da ita sai a ce a'a ko ba haka da mane ba to ba ku haka malaman ku su shiga cikin jin daɗi wa zai ra ɗan shi ya zama na bai yiwa amma yanzu kai da a ce yanzu ka kalla irin kasashen su Saudiya ka kalla yadda malumai suke da alfarma wane bai fatan dan shi zama da malami har daga gufar ganin malami ba karamin protocol bane ba nan ha nan ha za a kawo yara makaranta ha wai aka turo wai jike da wai wai in zo za a tayar makaranta nace ni in zo za a tayar wai babu lokaci tar kai na ce to ka gaya mata na dauka sako ya kai mata in ma ba ta gaggauta zuwa ba yaran ma ba a ɗauka su makarantar baki daya me yasa saboda ana kallon ya aka zo aka rubuta yaro makaranta za a baka jika ɗaya ko jika biyu ko jika uku ana kallon taimaka ma akai ko kuma haka nan bane ba Allah ya shirye da mu to mu tashi in dai da gaske muke mu tashi mu tsaye ka addini mu kuma mu nuna ma iyan mu muhimmancin wannan addini a gare su su yarda su rasa komi in dai suna da addini komi yaro zai iya rasawa ya rayu kuma ya zama da mutumin kirki ya samu duk abin da ake ko a samu a wannan rayuwa banda addini wallahi ko mai kuɗi ne addini da jahili ba guda bane ba ko ka ba haka nan bane ba ko ɗan boko wanda ya karatun laukan zalla da wanda ya boko da addini za ka samu ba guda ba ne na shaya muku ka je ma'aikatunmu duk masu gadi ne ke ba da sallah ko ma ne ko jaktare yana can da katon ciki tsawon masu na ƙarshe wannan mai imani kenan wani kuma sai da ya haɗa sallolin in yaje gida ne ba mu damu ba Allah ya shirye da mu sai ma ne yake cewa wal amrin jam'il mal da kuma neman kuɗi tukun ɗan kasuwa ba su da lokacin da za su zuwa su zauna su koyi addini manoma ba su da lokacin da za su zuwa su koyi addini ina kai to kasuwa ina za ka kasuwa ka zo gida kwanci ma ya gagara kana son lissafi sallan nafila ka kasa tsayawa ka yi karatun qur'ani ka kasa daukar wato ba dole ka yi rayuwa a wahalce ba dole in wata jarrabawa ta dan shigo cikin dukiyarka ka gigice ka ce ana ta gigiyarka dole Allah ya baka kuɗi kuma ya hana ka cin cin moriyar kuɗi saboda ni ka saukar da saman kan layi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al'umma shi ba talauci nake je muku tsoro ba arzikin zai same ku kurin kawo kashe kanku kullun kaula kantar da kanku saboda abin duniya ai gashi muna da ko kenan mutane ku sani ba duniya bace ba kadai Allah ya aiko mu mu ta hidima kanta abinda Allah ya halice mu ta dalilin shi addini ba laifin ka nemi kuɗi ba laifin ka yi ilimi kowane ilimi inda bai saba ma addini ba amma ka san na addini shi ne gaba muna fahimta sai ma laifi faƙat talabar min ba'ad al'izza ma laifi ɗaya daga cikin ƴan uwa wanda suke masu kima ya nemi alfarmata ilimi ya nemi alfarmata shi bai manasabatu wa fata ɗaya da aka riba su yawmin juma'a ɗaya da ashara min sha rabi afa malam yace ɗaya daga cikin ɗan uwa makusanta da muke tare da su ya neme ni in rubuta mishi kamar wani risala za mu za mu ji wanda ta dalilin abin da ya sa ya nemi wata ƴan uwar shi da tara su ranar juma'a sha ɗaya ga watan rabiul akhir ko hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku malam yace sai ya nemi daga gare ni ana aba a risalatar muktasara ya rubuta mai wani dan wani dan risala ta kaitacce muna fahimta fi adabul jana'iz fil islam wanda ta kunshi dubba harakar gawa a musulunci me za yi ce mala yace bi yaquma huwa aw ghayruhu bi tab'iha wa tawjihiha ala al mujtama'in li ta'ziya fi ayyam fi ayyam al muta'ada inda sabida in ni na mai wannan risala takaitacciya shi abinda za yi ya ƙumu huwa a gairuhu shi ko wani shi su tashi da ɓamce hawa taujihi ha su biya kuɗin su a buga muna fahimta su biya kuɗin su a buga a yi a lallaba mu wannan mutanen da suka zo wurin ta'aziyya dan a ribaci wannan zuwan nasu ta'aziyya a karantar da su suna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fi ayyamiha a cikin wannan kwanakan nan a fi ayyam hal muta'adati indahum kwanakin wanda suka saba na al'ada a wurin su kamar muna wuri yanzu ba ana kwa sadaka uku ba sadaka bakwai sadaka arba'in to taro mutanen nan da shi ne kuɗin da ya fara fahimtar suna yace to malam ina son ka rubuta min wani ɗan risala ta kaitacciya wanda za a raba ma mutane tunda sun taro wurin ta'aziyya a karantar da su shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ta'aziyya ha ku ji abin da ake yi Allah ka samu cika da imani ni za a yi sai ce muktaniman sabida a ribaci fursata istima'ihim li ta'arifihim bi sunnati nabiyihim kawai a ribaci wannan taruwar da suka yi a karantar da su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya mun ne kuɗin nan me zai hana ji dadi a rayuwar shi wanda yake da burin al'umma su fahimci sunna ba burin ya tara gidaje ko filaye ko motoci ko kaddaroli ko mata ko iya a'a kalli mutuwa ma da ake a halin mutuwa so yake ya karantar da dangin shi kullum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ba a mutuwa ba ko a biki ba mu karantar da sunna koko wanda kake kalla yana da sunna ma sha dan dai lallaba eh sannu sannu dai za su gane ba dan nan nuna kafin kai baka gane ba su su gane ba ku mutu kutar da Allah wani wujiri kuma za ku bashi malam yake cewa hatta yastanzu biha har ya zamana su ma su furin ka dabbaka wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahtadu bi hadiha sannan su shiri da wannan shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastan wa yastanzu bi nuriha sannan su haskaku da wannan hasken na sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice wannan ne yake nuna muna ashe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aiki ne kan kowa ya tashi ya taimake shi shi yanzu mai kuɗin dan me yasa bai rubuta littafin ba bai da ilimin rubuta littafin haka ne a amma sai ya nemi alfarma kaga duk kuɗin shi muna yanzu mai kuɗi ya tashi neman ka fatawa musamman in kana zuwa maula wurin shi kan za ka zo yana neman ka kamar yaron shi haka wani ya mun hawa kawai muna na yawa malam zo yana da tambaya yake in zo yake in ce yaron kai ne za su kai mana yanzu kawai shi yake suke wasu ga doktorori wai yanzu suna da tambaya yake mashi yaron kai ne kawai ne huska na shiga shagon da zan shiga in harka sai da na hito na je muka je ta nake kai yanzu a matsayin ka na doktor in ina tashi tambaya a wurinka kiran ka nake ko in tambaya ka saboda ina girma ka ilimin ka amma ni kawai ka ce mini in zo ka tambaye ni ka san me ya kawo ni wurin ai ka girma ma ni ko saboda ka san abin da abin da kake da bukata wuri na ai kana da bukatar shi ne to al'ummomin musulmai da wanda suke da alaka da addini da wani ko ko ba haka nan bane ba amma ka je ka tsalla su ra'ayin su ka yadda suke izza suna takama ko ko ba haka ba to dan me sai zaka yarda wulakin ka ka bayan naka yayi nashi ko to kun ga shi kuma menene aikin mai ilimi karantar da ita da rubuta ta hatta sifatu salata kuma ce da muka yi na ga muku Muhammad Rasulullah Albani da asali sifatu salatan mujalladi guda uku shi ya rubuta talauci ya hana abuga shi ya yi nashi da aka ga muhimmanci aka nemi ya rairayi ta dan Allah yadda za a ɗan bugawa mutane su auhana sannan aka zo aka yi talhis inna sannan aka wannan sifatu sala wanda mutum to kaga aikin ba aikin mutum guda bane aiki ne wanda ya shafi kowa yanzu sai ce malam kai Allah ya baka ilimin nan na sunna to kai ka rubuta mana mu kuma mu biya kuɗin mu a buga ko ni ko wani sannan mu rarraba mu mutane kaga kowa yayi tashi ne gudunmuwa ko kuma haka nan bane ba al'umma sun shiryu da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aiki ne kan kowa kai HDN ne ka tashi ka haɗa sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ji inda ka shiga a ganka kai representant ne na manzon Allah ba ka take wandan ka ka asije mu kullum kana tankiyo ba kuma kana kai ahli sunna ko ko ba haka nan bane ba tankiyon ba matsala bane ba amma mu da al'adar yana daga cikin siffar da ake ma mutum ne addini a gan shi da kaya irin namu ko da in za ka magana duk turancin ka ka fara inna alhamdulillah bayan ka ida sai ka zo da turanci kuma mai rai da lafiya sai ka ji kabbara ta ke ce ne ya zama na kai wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka kwatanta gaskiya kai magidanci ne ka yi bari gidanka sunnan manzo Allah su sallam ta sakata sawala cikin iyanka a da sunna sai mace arme ce ki zama na ana kallon sunna a gidanki a yaranki ana kallon sunna ta tsare da so ake kowa ya bada gudunmuwa saboda kowa daga cikin mu cewa yake shi masoyin manzo Allah sai mi kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mi kai mishi ni kai yanzu baka yi gudun komi ba kuma kana fatan ka haɗu da manzo Allah ya cece shi ya cece ka yasa ka cikin mutanen shi ka zo duniya shekaru aru aru har ka mutu baka taba musulman manzo Allah komi ba kuma ka ce kai masoyin shi ne koko to mun kawakin ta sunna ke mace arme ce kin tafi gidan biki ko gidan mutuwa to a ga sunna ta tare da ki an ce a'a wanga hijabi na ce haka yana jan ƙasa cikin shiriyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kai kuma a ce kai a yaran nan lafiya ka zo da wannan tsane ka ce amma na shi bane da nawa ne ba shi ke nan ba wani ya ce wane ne ya gani da wata shadda ya ce su a kai na lillahi wannan Allah ba ya ba gwani kan mai tsaba na ce ne yana da yin iska ba to wai na kallon yanzu Allah ya hore ma ka sai shadda mere da lafiya ka je ka bada amma wannan dinkin sai kai ma dan baka ba Allah bane sai sa bai baka koko to ba shi ya bani ba kuma sai in kin abin da yake yi to haka ake so duk inda muke mu nuna mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam komai namu a ganka an sallame sallah kana tasbihi da hannu kai a cewa ne ya ake ba kai da kai kace wallahi kawai shari'a ina son in koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kai ma irin a'a babu wani tsanani ni dai ina son in yi koyi in an ce ga yadda manzo Allah ina son in yi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar aga muke ha Imam Ahmad bin Hanbal hadisi ya karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biya kaza an mishi kaho ko ya karanta hadisin ya kira sai kawai yayi mishi saboda aiki da hadisi ta zo nan kulkusa akwai wani limani wanda wasu suka sana suka ce bayi ne suna son ne hudu ba falala ta inta bayi dan a inta su suna cikin yanayi kaza kaza sati ɗaya sati biyu shiru irin mutanen mu sai ke ujiri har sun fara kumbura ashe yana can yana neman kuɗi ya za a yi shi ya inta sannan ya wa'azi a yi a to malam kai ka zo kai ta kai ta wa'azi kuma kai sai dai wa'azin babu komi koko sai dai wa'azin babu komi ka zo nan ku kusa ka gani irin Allah ji kan mala albani yace da lokacin da suka zo hadisin cin doki kai ka kalla darasin da ke da koyar ciki kawai kai dai ka san ba sun ci shi bane da saboda sauran naman da za su ci ko ko ba haka nan bane ba ba sun ci shi bane saboda yana da tsada su nuna isa yake ni yasa ce wallahi duk hadisin da suka karanta in dai na manzon Allah ne sai sun aikata matukar kuna da iko su balla ya ba suka amsa su ma suka karanta suka yanka suka sha aikace to lokacin nan sauran malumai in suka zo hadisi a cikin bulugul ram sauran fasara shi ma yake in kace cin doki ya halitta a jeni ka mutanen mu koko amma ga ku sun yanka wai da yanka zuci ya ci wani ke wani dan shi ya yi wani ke kai da baban ku ke yanka zuci yana ci yaron sai koma gida yana kuka ke ka ce doki ba cin talaka ba ne ba uban wani in ya isa ya yanka shi almuhimmin ne yasa saboda kwaɗayin sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka karanta hadisi ya shirya manzo Allah take dangane da sallar juma'a koko manzan Allah yana yin sallar juma'a wani lokaci kamar sallar idi wani lokaci a girkin ta ta kusan la'asar in ana zahi rana kamar azhar ai yana daga cikin suna an sallar wannan azhar in ana zahi a girkin ta ta ka ayi ta irin lokacin da ake yi yace wani bi sai yi sallar juma'a karfe 8 karfe 9 wani bi sai ta 11 12 wani bi sai ta 1 biyu wani bi sai ta 2 uku duka ya tabbata to wannan raya wanda suka yi shi ne ya sa suka ga wasu suna samun tsarin gwiwa yanzu in kullum karatu ake ba aiki da karatu bai da tasiri cikin mutane in dai kullum karatu ne ba aiki da shi babu tasiri sosai yanzu kamar misali na taɓa gaya muku wata rana muna karatun shi fasu sala yanzu da muka zo sallar la'asar sai wani limamin ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu a ƙarshe sai na ji wani tsamu ya sa saboda bayi ba muke kuma mun karanta hadisin manzo Allah yana bayyana wasu ayoyi a sallah azhar da sallar la'asar kai yanzu misali wani malami kuka zo a zahar idan kai ya ya bayyana wasu ayoyi ka ji auha da subhanallah subhanallah ko ko me yasa saboda ba a aikata wa ana ɗan ji da ana ji sai mutane su waye ko da dai wasu musulma wasu sun yi kenan yanzu dan ya ga abin wani wuri bai mamaki bai jahilta wannan abu to ba mu aikatawa ko ba a an tabbata sunna to ba mu kowa kallon da yake ka a ce shi yawa ne ko ko a ka a zage shi ko kuma ka a ce mishi abin da za a ce mishi shine kawai abin da mutane suke gudu gulmi umumu mutane sai a cewa manzo Allah ya karantar da abu har jira magana wani sallallahu alaihi wasallam ni za ka jira sauran uwa mu dage sunan nan mu shiga yaƙa ta lungu da saƙo dare da rana a kowane lokaci kuma da duk damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kaga ya za a ce ka daga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga cikin doki nan da suka yi sai sa al'umma da dama suka samu izza da ya ci doki aka yi ƙarin shi yake a ga mai ba doka Allah ba duk doka ta duniya ma ta doka ta hana cin doki koko mu ma ne ya kamata mu samu wani mai ƙarfin imani yayin ka ba fa an ce ba Allah shirye da mu sama malam hadisin ma da ba bai da alaka da kowa mutane suna shakka aiki balle wanda kana kallon in kayan kakaki wani zai iya kiran kai sai ka saki iya shi ko ko ba ka ba Allah ya ta'ala Allah ya shirye da mu aiki aiki ne ha kenan haka ake sayan uwa mu kokari kwarai kowa ya yi gurgudan abin da yake iyawa insha Allah ya muna muna wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyakar gurgudu da yarshe da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu sai ma da yake cewa bayan wannan dan uwan ya nemi wannan alfarmar tawa ta ya rubuta mushi wannan risala yadda al'umma za su amfana da wannan suna ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuma su haska kuda da hasken wannan sunne sai ma yake cewa wa ma annani kuntu qad bashartu ta'alifun ba'd al-musannafat mala yake duk da a lokacin ku ina cikin rubuce-rubuce na wasu littattafai muna fahimta kaga aikin malamai karatu da rubuce-rubuce da kuma da kuma karantarwa sai malai yake cewa faqadu faqad wa asuhu khaira amma na mashi kyakkyawa albishir kamar nace mishi insha Allah ta'ala za muna fahimta sai yake cewa me yasa yake cewa liman fi zalika min at-ta'awun ala iya ala iya sunnati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallai shi ma malamin me yasa ya amsa ba don saboda wancan yana mai kuɗi ba ko kuma saboda wani abu da zai samu yake cewa saboda a cikin haka akwai taimako na mi na rayu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ji abin da muke magana ko shine rayu sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni kuma sai malam yace wa imatatul bid'a akwai kuma kashe bid'a haka ake so duk inda kake a matsayinka na ahlus sunna kana rayu sunna kana kashe bid'a akwai wanda muke tare da shi bawa Allah haka ko da aka yi mutuwa ce ko mana ina jini mana na ɗan samu dama saboda a cikin gidan namu ni ne mai hali saboda haka da abin da ake so ni ne zai nake so daga yanzu dai an waye ba sadakan uku ba kaza ba kaza ba kaza yace duk sai da na iya tsara musu abin da zan tsara musu yace musu to yanzu kuma ga kaza nan na aika ga abubuwan kaza nan kuma ga kaza nan kuma sannan ni ma ina nan ta ba shi ke nan ba in ka zo ka mutu wa'azi kawai babu wani abu mai dan masu masu faɗa zai yi yawa amma yanzu an yi mutuwa ka kira ka ce to da dai ga wata ka ɗari ko ɗari biyu na a ɗaya haƙuri abubuwan da ya kamata a yi ma dai ga nan ta amma duka abubuwan nan da aka saba wanda suka saba ma addini a barku kaga sun san ba ruwa kai musu ba ka ba su abin da zai isa sai ce bayan ya ba su kuɗi kuma yake ga mai shago ne duk abin da suke bukata su je su amsa amma da Allah ka yi wannan tare taren da aka saba yace gaskiya da ya shi dadi sunna ce da haka kaga daga nan shi ma yayi amfani da kuɗin shi ya kama hanya ta ni ta karanta da dangi shi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan ma ya sunna makasha bid'a sai ma yake cewa fasara'atu ila tahqiq rajbatihi malai ku sha sai ne gaggawa wajen amsa muradin nan nashi wa izar qalbatihi kuma in cika mishi wannan abun da ya so ai shine in biya mai wannan bukata ta shi na rayi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kashe bid'a sai malai ku sha walakin ni ma kitu ashra su zalika sai da yake binjima da amsa mishi cewa zan yi wannan ba yace da shiga cikin lamarin hatta ya tabayyana li anna al-amr ab'adu min an yatahaqqaqa bi tilka sur'a sai na gano abun ashe bayyuwa da gaggawa haka muna fahimta wa awsa'u min an min an yujma'u fi risalatin tudu ala an-nas fi misli fi misli tilka al-munasaba kamar matsayin wannan shari'a Allah sallallahu alaihi wasallam akan jana'iza ta ayyana wasu ta yadda ba a iya yan risala karama a raba ma mutane saboda wannan munasaba daga mutuwa a ce zuwa kwana uku ko sati guda yadda abin yake da faɗi bai yiwuwa a tattaro shi lokaci guda da a ce akwai shi ɗaukarwa ne kawai za a yi muna fahimta sai malam yake cewa kuma zalika li anna adabul jana'iz wa ahkamuha kathiratun jidda kun ji ko sai malam yake saboda ladubban jana'iza don hukunce hukuncenta suna da yawa malam yake cewa ismun kabiru minha min maqtalata min maqtalata fihi aqwal ulama sannan akwai bangare da yawa daga ciki wanda ke da kai sabanin malumai wa tabarabatul haula al-ara sannan su sun ta kawo da al'ayoyin su wannan yake kaza wannan yake kaza fa minhum man yuharrima shay'an da yake su akwai wanda zai ce kaza haramun ne wal akharu bi sai yace wannan halaka ne wa minhum man yujabu shay'an da yake su akwai wanda zai ce kaza wajibi ne wal akharu la yujibu sai kuma yace wannan kaza ba wajibi bane ba bai halitta ba wa minhum man yarahu sunnatan daga cikin su akwai wanda yake kallon wani abu sunna ne wal akhar yarahu bid'a dai kuma yana kallon wani abu bid'a ne wa haka da ma ne yake da bid'a dai shi na abubuwa da dama na fahimta kenan abin da malam yake nuna wa shine bai jima da amsa uzurin nashi ba ya shiga cikin lamarin kenan sai ya gano al'amarin zai yi wahala a same shi da gaggawa haka me yasa yake cewa sabida na dubban jana'iza da hukuncen hukuncenta suna da yawa sannan wani bangare na ta da yawa akwai sabani na malumai da dama sun shigo da ni da wasu ayoyin irin nasu yace wani sai yace kaza wajibi ne wani yace ma haramun wani yace kaza sunna ne wani yace bid'a ne muna fahimta kowa ya ta kawo nashi tarkace malai yake kama huwa sha'anu fi kathirin min al-masail al-ukhra kamar yadda yake wannan sha'ani ne ke da toshi a cikin matsaloli da dama baya har ba jana'iza ba kaɗai ba yace kai shi ka tsira abuwa bi shari'a a cikin babubuka na shari'a da dama kusan duk babun da ka ɗauko ta kai ana ta kawo sabanin malamin shi ko me yasa aka ce hazuwa sai malam ce misdaqan li qawlihi ta'ala saboda gaggasar da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk al'umma ba za su bushe ba suna ta sabani suna ta shiga cikin sabani ko wanda Allah ya yi marama kina anan malai yana nuna wannan sabani shabi tunda Allah ya ce al'umma ba za ku bishe da cikin sabani sai wanda Allah ya marhama muna fahimta to shi da malai ce kene yanzu shi kuma wannan an nema a raye sunna ne a kashe bid'a kenan dole za a kawo abin da ya tabbata daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko sai malai ce to ni zalika saboda haka la budda qabla kulli shay'in min jam'i wa fardatil masail kenan babu makawa kafin komi irin ka tattaro ɗaiɗaikun mas'aloli wanda suke da alaƙa da ni da jana'iza kenan yanzu mana yake kafin komi dole zan rinka ɗauko abu hadisai ɗaiɗaiku wancan hadisi yana magana alamomin alamomin cikawa da imani wancan ma hadisi yana magana wanda wanda suka samu shahada wancan hadisin yana magana sallar gawa wancan hadisi yana magana wankan gawa wancan hadisi yana magana rakiyar gawa malai shi kenan sai na tattaro su bayan na tattaro su sun madirasa su hadira ta fin daƙiƙa sannan in tsaya in yi musu karatu in keke da keke muna fahimta duk hadisin da ya ɗauko ya tsaya ya tabbatar da hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba a sai yake cewa wa tattabi'u adillatul mukhtalifa alaihi minha sannan kuma zan kawo dalilai wanda suka saba ma wanda biyo da dalilai wanda suka saba ma wannan wannan wannan hadisin wa naqdu hala dauri ilimi sannan in ka wannan hadisin in sa shi a ma'auni na ilimi wani irin ilimi sai malam ce usulul hadith wa usul fiqh kenan yanzu in ya dauko hadisan sannan ya tattalo dalilai wanda suka ci karo da wannan hadisan kenan yanzu ga hadisi ga wasu dalilai wanda sun saba ma wannan hadisin to malam sai yayi hukunci kan hukunci na ilimi wani irin ilimi sai hala na usulul hadith muna fahimta in an ce usul hadis ko ilmul hadis ko ulumul hadis ana nihin kamar kamar bangare na ilimin hadisa na ilimi na hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunshi tantance hadisin ya inganta ko bai inganta ba muna fahimta daga cikin shi akwai ilmoma da dama misali akwai ilmin zarhi wa ta'lim shine a gane wannan ya inganta ko bai inganta ba in ma misali ka dauko hadisi yanzu wannan hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba a ingantacce ne to yanzu hadisin hukuncin shi yana nan ko bai nan ai akwai hadisan da an soke hukuncin to ya matsayin shi yake zaka bincikawa ko kuma ka ci karo da wani hadisin wanda ya ci karo da shi na an ce ai na an ce ka ai to ya za ka yi muna fahimta ko kuma ka ka dole wani hadisin sai ka koma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi magana shi kuma ilimi na usul fiqh zai kai makama ne wannan ma wannan maganganun da Allah sallallahu alaihi ta sa su a hukunce ka gane ina ne suka ba gaba menene suke nufi ba wai da zuran larabcin ka baka sha kaza ne ake nufi a'a muna fahimta zai kai makama ne wurin hujjo hukunce hukunce to kenan shi ne ma ne yake ashe al'amarin bayyuwa da gaggawa saboda yana buƙatar karatun keke da keke bayan wannan sai ma ne yake ta waqtiyarun raje mina sannan duka na tattar wannan maganganun da wannan hadisan kenan yanzu wancan ya inganta wancan bai inganta ba ko to wani ya ce kaza wani ya ce kaza yanzu wace magana ce take daidai da hadisi wace magana ce take nesa da hadisi kenan yace sai in rajahar da wanda take daidai da hadisi wanda ta saba ma hadisi ma malai ce sai ayi wace ne muna fahimta ai shine waqtiyarur raji min hakinin sai dauki wanda ta inganci a ciki ba tare da ba tare da yake duna an duna menene duna an yatahayyadu li mazhabin muayyin ba tare da ɗaukar wani ɓangaranci na mazhabi ba ko kuma tasirantuwa da wata al'adodi na mutane muna fahimta a tasarar ta an hajinun ha ita al'ada ta kasance kamar wani addini ya jibu an yi tabi wanda ita ma al'ada ta zama kamar dole ne sai an bi ta idan na abin da malam yake nunawa bayan an yi wannan tattarin tattarin sai an ɗauko wace magana ta yanzu yanzu za ka iya ɗauka masala guda sai ka samu maganganun malikiya sun ce kaza shafi'iya ambaliya muna fahimta to yanzu kai aikin ka shine ka ɗauko wace magana ce ta daidai da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba yiwa a ce duka su hudu sun yi sabani kuma duka gaskiya ne ko an ce ba malik sahabbai sun yi sabani ce gaskiya ne guda ce ko ko kenan dole daga ciki akwai wanda ya daidai akwai wanda ya kuskure to ya zaka wannan aikin shine sai ka hada da wannan ilimin na hadisi da ilimi na ni da usul fiqh kenan sai ka tantance muna fahimta ko sannan ba tare da dubi ta wani mazhabi ba yake sannan ba tare da kawo wani tasiri na al'ada ba tunda akwai abin da babu shi a rubuce rubuce a harkar misali harkar wani jana'iza yanzu nan kun in ka ɗauko ma alƙiyar wani misali ne yake to ranar sadaka uku ga abin da za a yi ta sati ga abin da za a yi ta arba'in ga abin da za a yi kaga duka wasu al'adodi ne wanda mutane sun tasirantu da su sun saba da su kuma babu kowa addini har sun zama da su ma bin su ake kama addini kenan duka malam yake suna buƙatar su ma a zo a yi a zo a yi wani bayani a kan sai yake cewa wa mimma la yakfa ala ahli ilm alladhina marasu ta'lifa an taqiqa misl hadha al-amal malam yake cewa yana daga cikin abin da bai koyuwa ga wanda suke ma'abuta ilimi ne wanda kawahuwan su suka nutsu a cikin sa hakikance ta hakikance shine rubuce rubuce na lissafi da kuma tantance wasu ne wasu irin masa'il a kama a ce malam ga littafi kaza muna son kai mana tahqiqi ko ga masala kaza malam muna son kawo mana hadisai ya tantance mana hadisai wanda suka inganta kalashin wannan masala da kuma wanda ba su inganta ba kenan mara yana nuna wannan abu ne wanda yake ga ma'abuta wanda suke masu ilimi wanda suka saba rubuce rubuce sun san ba abu bane ba mai sauki aiki ne wanda yake tukuri za mu zuwa nan gaba kaɗan za ka ji malam yana cewa eh ku diba nan baya kaɗan za ku gani inda yake magana Allah na waira ki kare yana ji ga wurin ko inda yake cewa ba ne mutahin na wannan za ku ga da kanshi inda shi Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa bayan wannan dan uwan ya nemi shi yau sai gashi nan illa nan na karshe za mu sawa gare shi sai yake cewa fastakartu Allah ta'ala bayan ya nemi wannan sai da ni ya isa kara yi ne zaba Allah sai ce wa shababtu ala diratatin sai na shiga yin wannan aiki da dangadar wal muraja'a da muraja'a malan kusan tsawon lokaci sai ke cewa qawlati salasata ashhur tsawon wata uku a kuna ji tsawon wata uku to abin da nake sai zo gare sai yake cewa salasata ashhur a'malu fiha layla nahara tsawon wata uku malai ce ina aiki dare da rana sai ce cewa illa ma la budda minhu illa ma la budda ma la budda minhu sai abin da babu makawa akan shi nan sai ce min al'amalu fi mehnati shine na dan aikin da zan yi kadai in je in samu abinci in koma tsawon wata uku sai ce ta wannan nabi da kuma kwana allazi la bina anhu bi rahata jismi da kwana wanda ya zama ni dole sai ai ba irin kwana ba irin namu ha a irin kwana ka je ka bincika masu ilimin nan zaka ga wani kwana awa biyu awa hudu ne ke wani ma an haɗe yake aikin ake gadangadan to shi ne ce sai kwana wanda ba makawa hatta ta mankantu ne da bi hasu ne da da hazar kitab ba da yake har sai da na gana kammala wannan littafi allazi bayyana da qari'u karim wanda yake hannun dan uwa mai karatu mai girma yace a haka yana da wasu rubuce rubuce da yayi wasu misali in ka dauko littafin wanda albani yayi wani yana magana kan hakikance hadisai ko misali to yanzu in ya diba cikin littafin kenan akwai hadisan da ya takarijan su ya tabbatar da sai inganta ko mutum inganta ba wanda suke bayanin kaza yace amma duk da haka sai da naji wata uku nan ina wannan aikin dare da rana ha ai aiki aiki ne go Allah shirye ta na ka ta rage ta kana salamun ki lokaci ha kina yi akwai tambaya kuma babu tambaya sai sai mu ci gaba nan yana cikin tare da tsarin da sai malam yake cewa kenan wannan abu ne wanda yake eh la yakfa ala ahli ilmi alladhina marasu ta'lifa wannan kabuwan su suka suka mi kan rubuce rubuce sun san cewa wannan aiki mun dawo inda muke can baya babu shakka aiki ne wanda yake da mi wanda yake buƙatar gaigawa da kuma kokari a kenan sai yake cewa kuma eh wajibudan balizan ko da kuma kokari sai yana buƙatar kokari matuƙa da haƙuri mai kyau kenan haƙuri mai yawa shine wa sabrun jamilan yake cewa wa zamanin madidan da kuma lokaci wanda yake mai tsawo wanda an lazumci lokacin ana aiki yake cewa ba da ijazihi yumkinu ta'alif risalatan matlubatan bi suratin tatma'inna ilayha ilayha an-nafs sai yake cewa to bayan haka kenan bayan an dauki lokaci dare da rana ana aiki muna fahimta sannan an yi haƙuri sannan an dage an ɗauki lokaci mai tsotsai ce bayan na amsa mai cewa zan rubuta mishi wannan littafi ta yadda duk wanda ya karanta shi zuciya za ta samu nutsuwa wayan shiru wayan shiru wayan shiru ko wayan shiru a akwai wani abu ko ku gana wani yawa wayan shiru hula hasadar ta yadda kuma ƙirshin mai karanta shi zai yalwatu wa ya azumu bi hannab kuma amfanin shi zai zai girmama kenan yana nuna in an yi shi da gaggawa ba za a samu amfani irin kai ma da kanka za ka karanta wa sai ka ga shi hadisi kaza bai shi ba shi wannan matsalar ma ba haka bane kenan aka ɗauki lokacin ana yi aka sa tsari zai sa a yi zai sa a samu nutsuwa a cikin zuciya wurin karatu ƙirji yalwata sannan amfani da amsa sunan shi nabi na amfani sai ta cewa lizalika da kautu li asin mushari ilaihi sulasata hadhihi eh sulasata hadha mu'tabiran sai ta cewa to saboda haka sai na ambata mishi shi wannan dan uwa wanda ya nemi abu da wannan risala na bashi uzuri na mala yake cewa faɗa bala uzuri da za Allah khaira sai ya amshi uzuri na Allah ya saka mishi da alkhairi walakinahu ala yatlubu min shuru' fi hadha al-amal yace amma duk wannan bai bushe da yana nema na kan wannan aiki a wa qaddani alayhi wa balagha fihi rajiyan minhu khairan kathira sannan ya dage wurin nuna mini alkhairin da ke akwai ciki da kuma kwaɗayin shi na alkhairi muna fahimta kwaɗayin shi mai yawa akan alkhairi na al'umma su fahimci sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce fastahartu Allah ta'ala sai ne ne zamu Allah amma mun kawo rin da shi sai ne ne zamu Allah subhanahu wa ta'ala wan kabanta ala dirasatin sai na shiga harkar karatun gadan gadan wal muraja'a da kuma abubuwan da na tattara na aje ina muraja'a su hurmata salatata ashhur malai ce kusan tsawon wata uku a amal fi halila da harin ina aiki dare da rana illa ma la bidda min wurin amal fi jihnati sai abin da bai da makawa ne daga aiki wanda sai na je in samu abinci wa nawmul ladhi la gina anhu li rahata jismi da kuma kwana wanda yake ba makawa sai an yi shi da yake samu ya dan huta hatta ta mankantu ne da bi hada kitab allazi bayna lil qarin qarin sai da naga na kammala wannan littafi wanda yake hannunka yanzu dan uwa wanda kai kake karantawa dan uwa mai karamci shi ma da yake cewa wal adkana yatasallabu min al waqt akthar mimma qaddara lahu ma da yake cewa wannan aiki ya dauki lokaci ya kwashi lokaci mai yawa sama da lokacin da na bashi muna fahimta wa'in lokacin da malai baya kamar da yake wannan wata uku yace ya dauki lokaci sama da lokacin da na bashi yake cewa yake cewa laula anna isman kabira min masailihi wa ahadithi wa ahadithihi qad kana muhaqqiqan indi fi ba'd tasanifi yake cewa duk da haka akwai bangare mai yawa na daga littafi ko na daga mas'aloli na abin da ya shahi harkar jana'iza da kuma hadisai yake cewa qarqana muhaqqiqan indi fi ba'd fi ba'd tafanishi yace akwai su a cikin wasu littattafai na kina akwai hadisai da yawa wanda na hakikance suna ce ingantattu ne ko da ifai suna fahimta yace amma duk da haka kalli yadda wannan abun ya doka mana lokaci yake ta wani zalika tarani uhila alaiha fi ba'd mawatin min yace saboda haka zaka ga wani lokaci kawai kamar yana ishara yace wannan adiba kaza adiba kaza yayi takallin shi cikin litahi kaza wannan mas'ala yayi bayanin ta cikin litahi kaza a cikin wannan litahi na ahkamul jana'i ina ji za mu saurara wa saboda lokaci safi ne yawa ina kyauta zaton za mu yi da wannan ɗan gaba ta muƙaddima sai mu shiga cikin littafi insha Allah ta'ala akwai tambaya ko inda aka ji an kirkiri a sau abinda muka karanta na daidai allah ya muna tarayya cikin lada isuri kuma allah subhanahu wa ta'ala ya shi mana Allah ya guda mu da gaskiya ya ba mu ikon binta kuma ya guda mu da ƙarya ya ba mu ikon kaushe ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyin mu daga munahici da riya. Allah ya biya mana bukatocin mu da alkhairi baki ɗaya. ya sa mu rayuwar mu albarka ya sa mu iyalan mu albarka ya sa mu ayyukan mu da kasuwanci mu da sarafukan mu albarka da sha'anin mu na rayuwa ma baki ɗaya. Dukkanin mu muna da bukatoci mabambanta. Allah ka san mu ka san bukatoci mu Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mu bukatoci mu na alkhairi ya Allah muna bukatar ka tsare mu daga sharri abin da ka hanta Allah ka yi gafara da uwayen da malamin wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka sa su cika da imani in ta mu ko sabo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yi gafara da uwa musulmai baki ɗaya wanda suka rasu da kuma 'yan uwa da dama wanda suke hama da jinya akwai wanda suke suna bara a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya kuma ya biya musu bukatocin su ma kai Allah ta zama da kasar Nijar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته